بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau sha biyar ga watan hudu a yau sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da biyar wanda ya zo daidai da halka ta bakwai ko ta takwas ci gaba da tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallama a jiya mun tsaya a lokacin da muka ba da bayanin wasu daga cikin waɗanda ake azabtarwa domin su gansu a cikin musulunci mun yi bayani daga cikin waɗanda ake wasu azabtarwa akwai abu hukaiha akwai amir bin zuhaira sannan kuma akwai fabba bin arad sannan kuma akwai suhaib bin sinan akwai ammar bin yasir da sumayya da kuma mahaifinsa yasir din kansa waɗannan gabaki ne suna cikin waɗanda ake azabtar da su da bilal da sauran mutane da dama waɗanda muka bayyana su a jiya waɗanda ake azabtar da su sannan kuma mun bayyana irin nau'o'in cutarwa da ake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da irin cutar wanda Abu Jahal da Abu Lahab da Uqba bin Abi Mu'ayth da Nadar bin Haris suke yi masa kowanne da kuma irin nau'in cutarwarsa ba dan komai ba dan ya ambaci cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne daga cikin waɗannan har yanzu masu cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai al-Hakan bin As akwai kuma al'as bin wa'il akwai kuma ibn al-asda al-huzali ibn al-asda al-huzali akwai umayya bin khalaf akwai kuma ubay bin khalaf suna nan gaba kide su sai shahara wajen cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama da hanyoyin cutarwa daban-daban daga cikin su wasu Allah subhanahu ta'ala ya saukar da Qur'ani akan su kamar Abu Lahab da Allah ya saukar da tabbat yada abi lahab mutab a lokacin da yake da manzo sallallahu alaihi wasallama tabban laka wa lihaza jama'atana sannan kuma daga cikin su har yanzu Abu Jahl shi ma Allah ya saukar da Qur'ani yana siffanta irin halayensa inda Allah subhanahu wataala yake cewa ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ara'aita in kazzaba ara'aita in kana ala al-huda aw amara bi taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla har zuwa karshen wannan sura Allah subhanahu wataala anan ya siffanta Abu Jahal ne ya siffanta Abu Jahal a lokacin da yake hana manzo sallallahu alaihi wasallam sallah sannan kuma da yaji manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azi sukansa yana cewa ai Allah subhanahu wataala duk waɗanda suka yi imani da shi zai azabtar da su yake cewa ai shi yana da jama'a yana da mutane yana da samari wanda za su hana shi azabar Allah subhanahu wataala shi ne Allah subhanahu ta'ala ya mayar masa da raddi yake cewa kalla da illan yanta la nasfa an bin nasiya nasiyatin kadibatin qatiya falyad'u nadiya majalisarsa da samaninsa wadanda yake ji da su ya kira su insha Allah subhanahu ta'ala sanadu zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa a ƙarshe yake da manzo kalla la tuti kalla la tuti huwa sujud waqtari hakan daga cikin waɗanda aya ta sauka a kansu akwai al'adu wa'i wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da irin aqidarsa ya saukar da bayani aqidarsa da abin da yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wai Muhammad yana ce mana in mun mutu za ta je mu za mana hisabi babu wani mutuwa babu wani hisabi in mun mutu ba wani tashin mu da za a yi babu wani hisabi da za a yi wa ma yuhlikuna illa dahr zamanin nan ne dai kawai haka nan alwalid bin mughira ya gabata Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha shida a kansa waɗannan gabaki sun kasance daga cikin cutarwa masu cutar da manzo sallallahu alaihi wasallama kenan shi manzo da kansa bai tsira ba manya manyan sahabban su su Abubakar su Usman ba su tsira ba ballanta nan sauran musulmai wanda dukkan su suna karkashin azabtarwa na kwaraitawa domin sun ce rabbuna Allah sun ce ubangijin mu shine Allah subhanahu wa ta'ala abin da zamu duba a nan shine waɗannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wannan wannan shine halayen su waɗannan nau'o'in azaba su ne abubuwan da aka mutu abubuwan da suka tinkara wanda ba su sha ba ba gudu ba ja da baya suka tsaya daram tare da manzo sallallahu alaihi wasallama duk irin musguna wanda ake mutu da kutarwa sai da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alkawarinsa ya mulkar mutu da duniya gabar da yamma da kudu da arewarsa babu wani mahaluki a bayan kasa wanda ya sha wahala akan yin addininsa fiye da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ba dan sun jure sun rike mana wannan addini ba zuwa yanzu azabtarwa da ake musu da sun janye sun ce za su ajiye addinin musulunci to da addinin musulunci zuwa yanzu bai same mu ba domin haka wajibin musulmai ne su girmama sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin sahabban manzo iyayensu ne domin sahabban manzo duk cutar wannan da aka musu sun tsaya da ram sun isar musu da wannan addini har ya tagar da mu sanin layi hamdu wallinna muna cikin musulmai a bayan wannan bayani da muka yi abin da yake gaba da mu shine a alhijratul ula ila habasha bayani akan hijratul ula ila habasha amma gabanin mu yi bayani akan hijira zuwa habasha za mu cika alkawarin da muka ɗauka a jiya na ba da fiskar musuluntan umair mus'ab bin umair wanda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake azabtarwa mus'ab bin umair shi ne ɗan gatan ƙwaraitawa wannan shi ne takensa ɗan gatan ƙwaraitawa mahaifiyarsa ta kasance mai dukiya ce sannan mahaifinsa tuntuni gaban na aike ya rasu saboda haka dukiyar mahaifiyarsa abin da ya so zai saka na irin riguna masu tsada waɗanda sauran samarin makka ba za su iya sanyawa ba musa bin umair yana sanya turare wanda idan ya kifce ta titi za a gane cewa ya ji wannan titi saboda kancin turarensa musa bin umair ya kasance yana da karfi waɗannan karfi aikin su zai kwanta a kan gado su daga wannan gado din suna yawo da shi a cikin makka duk inda yake so haka ya rayu cikin gata ba a ga dan gata irinsa ba amma da ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira zuwa ga addinin musulunci ya nade ya je ya saurari karatun manzo daga nan ne ya karbi addinin musulunci yake addinin sa na musulunci a boye ba wanda ya sani sai wani ya ce kuntawa mahaifiyarsa ya ji gare ya zo ya same ta yake to duk irin gatan nan da kike nuna wa ɗanki musaf amma sakamakon abin da zai miki ilimi na da guda addini ki da kuma addini iyayen ki saboda haka ya ji wannan sabon addini wanda aka zo da shi daga nan ne sai ta ce wai da wasa kake ko kuma da gaske ne yace mata idan ba ki yarda ba ki kira ki ki kira ki tambaye shi ta kira Mus'ab bin Umair ta tambaye shi nan take Mus'ab ya ansa ya ansa wannan kira yazo yace ya Allah يا أما ما لي إله أعبده إلا الذي خلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء لا إله غيره وحده لا شريك له mutafin umar ya ce bani da wani abin bauta sai Allah da ya halice ni ya halici sammai ya halici kasai ya halice ki ke ma ya halici komai da komai shi ne babu wani abin bauta sai shi kadai kawai na ga ya cancanta bautawa sai ta ce to duk abin da ka sani nake maka na jin daɗi na yanke shi sai ya ce to a shirye nake da amincewa da wannan hukunci da shiga yanki a kaina saboda haka ya ture baya ya bar mahaifiyarsa ya tafi ya ɗauki kwanakai da kwanaki da dama baya zuwa ma gidansa da shi yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ana karantar da shi sannan kuma suna cin abin da ya samu ba kama abin da ya saba da ya ci nama ya ci kwai ya ci abubuwa masu daɗi ba ya dangana ana nan ana nan musabin umair rigan da yake sanye da shi ya tsufa yadda mutumin da yake sa riguna wanda aka hada shi da bol riguna wanda samarin makka ba sa iya sakawa sai gashi yana tafiya rigansu a yage a hakan in ya ga dama wani lokaci yakan iya kewayawa saboda bawa iyaye haƙƙinsu ya zo ya gaida mahaifiyarsa ya juya baya ya fito sai mahaifiyarsa ta ga cewa kaurace masa da ta yi din nan fa ba zai sa ya bar wannan addini nasa ba kuma lalle ta ji irin halin da ya shiga ya rera ne rigunansa ya lalace duk ya dangana da waɗannan abubuwa da ake nuna masa shi do addinin Allah subhanahu wataala shi kadai zai yi duk irin halin da zai shiga shi kana sai kace to wannan ba zai yi a horar da shi wajen yanke masa shi da sha ko tufafi ko yanke masa gatan da nake nuna masa ba zai yi ba sai ta nemo karfi marasa aiki samarin ƙwarai gawa sai su ta zo ta ba su kuɗi dama kamar da muka faɗa mai kuɗi ce ta ce duk inda mus'adin umair yake ku je ku kamo min shi da ƙarfi da yaki suka je za su kamo shi yace me yake faruwa mahaifiyarka ce ta ce mu kamo ka mu tafi da kai take sai yace to ma dama ita ce ta turo ku ku kama ni to ku bar ni da kaina zan je in ita ce ta nemi ni zan je shi kenan suka koma suka ce wai ya ce da kan zai zo sai take da inda mutum ne yake zai zo zai zo din kana na a zaune kike nan sai ta so da kansa ai na ya zo da ya zo ta sa wannan karfi suka danne shi karfi da yaji suka daure shi da sarka kafafuwansa da hannayensa suka daure shi jam da sarka ya to to ta ce zaune a nan ba zan ba ka abinci ba ba zan ba ka ruwa ba ba zan ba ka komai ba ko ka mutu ko kuma ka shafa cewa addini da Muhammad ya zo da shi ta daure ɗanta musa duk da irin son da take masa aka daure shi jam da sarka ba ta ba shi abinci ba ta ba shi ruwan sha ba ta ba shi komai kuma ba ta barin sayi ibadan ba yana nan a cikin wannan halin ya kanjele ya rame to daga nan duk abin da yake faruwa a cikin gari wanda aka daure shi din nan gefe ne na katanga yake iya sanin da yake gudana mutane da suke surutu yana jin da yake kasancewa sai ya ji cikin cikin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarci waɗanda ake azabtarwa su kaura su koma habata da yake wannan labari cikin dare sai ya yi ɗan dabaru farka da aka ɗaure shi da shi ya kukunce su cikin dare ya tsallaka ta katanga sai ya gudu ya ce ya haɗe da waɗanda za su je a hijira zuwa habata da safe da ta zo ta duba inda yake babu shi ya tsuntsunta wannan sarkoki ya gudu ta tura ana neman sa ya ka zaka ce mata aka ce mata ya ai babu sun fito cikin dare ba mu sani ba babu sun fito su da wasu mutane sun ji habata ta dauki ɗawainiya da sauran wasu manyan mushrikan makka suka tura wasu da dawakai su biyo bayan su in suka same su ko su dawo da su ko su kashe su suka je kawun su amma ba su same su ba babu su yi ta wannan shine mus'abin umayr shine sahabin da aka sha wahala da shi amma ba a ji daɗi da shi ba shine sahabin da manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya gaishe to ya fice da kuka na ka ce mata me yasa kake kuka sai ki ai mus'ab na gari na san inda yake na san kuma halin da yake gabanin ne ga su da musulunci irin gata da jin daɗi da tufafin da yake sadin na sani a yau idan na gani ya kaura cewa waɗannan abubuwa ga baki daya saboda kalmar la ilaha illallah wannan ne wannan ne yake sa ni zubar da hawaye sannan kuma shi ne kamar yadda zai zo a yaƙi Uhud ya rike tutar jagorancin wannan yaƙi din na Uhud kuma shi ne sahabin da yayi kama da manzo sallallahu alaihi wasallama duk da ba shi da alaka da manzo wajen jini ko dangantaka amma yayi kama da manzo idan ya sa irin rigunan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake sawa in aka hango shi sai ya dauka manzo ne shi yasa a lokacin ya shigo kamar yadda zai zo da suka kashe musu abin umairi suka zaci cewa manzo sallallahu alaihi wasallama suka kashe kamar yadda zai zo bajinta da gurzantaka da wannan sahabi musu abin umair ya nuna a yakin uhud zai zo a lokacin da zamu bayani akan ghazwat uhud insha Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتدع فمنهم من قضى نهبه أنا نفي مصعد بن عمير a kansa ne wannan aya ta sauko ƙarin bayani a kansa zai zo a cikin yaƙi ko insha Allah subhanahu wa ta'ala to shi mutsafin umair da wasu su goma sha biyu maza da kuma mata su hudu suka gudu suka gudu suka koma habasha saboda manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ga ana azabtar da su ya kira su yayi musu kutuba يجي هاجروا إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد marmaza ku kuya ku kaura zuwa ƙasar Habasha akwai wani sarki a can baya yarda a zalunci wani wanda yake zaune a cikin ƙasarsa daga nan ne waɗannan sahabbai maza su goma sha biyu da kuma mata su hudu suka kaura suka koma Habasha mazan kuwa su ne Usman bin Affan wanda shi ne yake jagorantar wannan ayar ko wannan hijira. Na biyu Musa bin Umair, na uku Abu Hudayfa bin Utba, na hudu Az-Zubair bin Awwam, na biyar Abdurrahman bin Auf, na shida Abu Salma bin Aswad cikin Ummu Salma. Na bakwai Usman bin Mas'ud, na takwas Abdullahi bin Mas'ud, na tara Amir bin Rabi'a, na goma Abu Sabr, na sha ɗaya Sahal bin Baiba, na ta biyu hafi bin amr waɗannan su ne maza su goma sha biyu mata kuma su su ne su ne rukayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato rukayya yar gidan manzo matar sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhuma sannan na biyu daga cikin mata ita ce sahala sahala bintu sa'ad na uku su ita ce ummu salma a lokacin tana matar abu salma bin abdul aswad kafin manzo ya aure ta na hudun su ita ce laila bintu abi kaisama waɗannan su ne suka kaura suka ji habasha maza goma sha biyu mata da hudu a lokacin da suka je ainihin habasha suka zauna suka nemo waje suka yi dakunan su suka zauna lafiya kalau suke zaune za su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai za su wala za su yi kasuwancin su za su yi sana'o'in su sun tsira da addinin su radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waɗannan sahabbai su ne a yanzu za a ce za a la'ance su ko kuma a ce su azzalumai ne ko kuma murtadai ne mutane da suka bar dukiyoyin su da ƴan uwansu suka kaurace musu suka koma wani dajin Allah gunda ba taɓa sanin kowa ba akan wannan addini amma zamani ya zo ƙarshe su da suka sha wannan wahala suka yada wannan addini sakamakon sakamakon a shigo da su cikin salati a yi musu addu'a ce radiyallahu ta'ala anhum shi ne za a la'ance su ko za a zage su ko za a kuke su a gaban kuma musulmai dan musulmai ba su san tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko ba su san irin bajintan da su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka bayar ba to haka nan suka zauna cikin amana cikin kwanciyar hankali suna nan a zaune cikin amana cikin kwanciyar hankali suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sai suka samu wasu labaru wanda wannan waɗannan labaru da suka ji suka sa su suka dawo ainihin a makka kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba kaɗan waɗannan labaru da suka ji abu na farko shine bayan fitansu daga makka zuwa habasha sai aka zo aka samu hamza bin abdul mutallib hamza bin abdul mutallib da umar bin khattab suka musulunta waɗannan garaje ne wanda kuma ana tsoron su a cikin makka da farko Hamza bin Abdul Muttalib Hamza bin Abdul Muttalib bakan manzo ne sallallahu alaihi wasallama shi ne asadullah shi ne sayyidu shuhada radiyallahu ta'ala anhu yana nan ya shirya kayan farautar da zai tafi farauta saboda shi mafarauci ne kullum zai zai kaura kamararsa ya dau makinsa ya fita farauta haka yake kullum ya shirya zai fita farauta sai ga maula maula ta Abdullahi bin Jid'an sai ta zo ta same shi take ina za ta ne Hamza sai ya ce a duk da kika sani ina zuwa kullum sai ta ce to yau tafiya wannan waje bai kama ta ba me yake faruwa ne sai ta ce ai ga shi kan Abu Jahal ya samu dan dan uwanka ya zazzage shi ya ci masa mutunci ya kwala masa dutse har jini yake zuba sai Hamza bin Abdul Mutallib ya kuskura ya ɗauki ciki sai ya ce mata ai na jin same shi yanzu sai ya ce ni dai na bar ku a cikin wannan hali kusa da ɗakin Kaaba nan da nan Hamza ya kasa zuwa farauta ya jiyo da fushinsa ya je gida ba bai fita da takobi ba ya je ya dauko takobi a gida ya rataya ya rike mace sa ya fuskanci inda shi Abu Jahal din yake yake cewa zan je idan baya nan zan sare shi har gida yau zai san ni Hamza bin Abdul Muttalib ne sai ya fita ga mashi da hannunsa ga kuma takobin sa a rataye yana zuwa kuwa to sai ya ga ga manzo sallallahu alaihi wasallam a gefe an dake Hamza Abu Jahal ya dake shi da duwatsu kansa jini yana zuba sai ga can kuma Abu Jahal din yana zaune cikin samarin Quraishawa yana ganin Hamza sai tsorata sai ya tashi Hamza sai ya zaburo kansa ya tukume shi ya jashi jikinsa ya taura masa mari sannan kuma ya soki kansa da maki jini ya fara zuba yace a tasubbu a tasub a tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi yace za ka zo ka zaki Muhammad ina kan addininsa suka nan sai samarin Qurayshawa suka zafura za su zo su su su hamza taron dangi suka nan sai Abu Jahl yace da Uhu da Uhu fa inni qad sababtu ibn akhihi wa fa'altu lahu kaza wa kaza sai ta tsale shi tsale shi ni ne bani da gaskiya kuma ya ya tambaye saboda tsorata ya san shi da waɗannan samari suka haɗu ba za su iya yi wa hamza komai ba a nan ne hamza yana faɗan wannan kalma a tasubbu muhammadan wa ana ala dinihi sai ya juye ya koma gida ba tare da kuma yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama magana ba a wasu riwaya wasu malaman sira suke cewa a lokacin manzo ya bar wajen da ya koma gida shi kuma hamza yake tare tubi yake cewa wannan maganar da na faɗa a gaban abu jahal na ga ɗaya ne saboda haliya ma'ana saboda kifi an yi wa ɗan uwana haka ko kuma na faɗe shi ne da gaske in kuwa na faɗi wannan magana ne ina kan addini Muhammad da gaske to yaushe ne zan bar addini mahaifina a Abdulmutallib ya dinga tare da ni ma'ana wannan kalma da ya faɗa yana jin kamar ba shi ne ya faɗe ta ba Dukkanin yake zuwa kuma har yanzu bai je gun manzo ya ce gashi gashi ba yake karatu akan wannan kalma da ya fita a bakinsa yake zuwa ɗakin kaba yake tawafi yake idan wannan abin da na faɗa a gaban Abu Jahal faɗansa da kuma shiga cikin ku shine gaskiya Allah ka yaye ni zuciya na an gane saboda abin da ka dade kana yi ka bar shi lokaci guda wani abu ne wanda yake da wahala an gane yasa malamin suka kasa musulunci zuwa makami makami suka ce akwai makami tauba akwai makamin istiqama da shi Hamza ya tashi makamin tauba a wannan lokacin domin ya furta wannan kalma yake yana kan addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai samu su kama ba don ne don yana tunanin yaya zai bar addinin kakanninsa yana nan kwana biyu kwana uku a cikin haka sai kan sai ya kuskari inda shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin kuma an kai wa manzo labarin abin da ya furta a gaban Abu Jahal cewa ba muna tsammanin babban da zai shiga addinin bayan Abu Jahal ya maka kaza da kaza da kaza ya je ya rama mata sannan kuma ya ce a tasabbu muhammadan wa ana ala dinihi muna kwaɗayi bakon da zai shiga addinin musulunci sun ka bakon da ya musulunta mun kuta a cikin garin makka muna cikin wannan tattaunawa sai ga hamsa bin abdul mutallib ya je ya durkusa a gaban dan dan uwansa manzo sallallahu alaihi wasallama yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama anan ya hamsa bin abdul mutallib sai ya musulunta bayan dan hamsa bin abdul mutallib sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ta sama yadda Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn ya roki Allah tunda mun samu hamza abin abin da ya rage mana abu dai kan sai kan kawai ko Abu Jahal ya musulunta ko kuma Umar in dai ya musulunta su taru da hamza to magana ya kare sai yayi wannan addu'a din yana wannan addu'a din da kwana uku Umar bin Abdul Umar bin Khattab ya ɗauki kudin shi rataya kuki ya kama shi yana tunani kun wannan abu shekara da shekaru ana yi kusan shekara shida an kasa ɗaukar mataki akan wannan to ya kamata ni yau in je in ƙara ka ɗaukar mataki gaba ɗaya ya ɗauka kudin sa ya tunkari su'afin da ko jiran da bai sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa suke yana cikin tafiya sai suka haɗu da wani da ake kiransa Du'ayn bin Abdullah راجل عبد الله أو وانسلي يجي مثلا إلى أين يا ابن الخطاب إلى كيف تنتهي يا سيد الخطاب يجي إلى محمد لأقتله yace zai zo gun Muhammad ne yace ya cike shi yace kowa ma ya huta sai jam ya tsaya Nu'ayn bin Abdullah a Nu'ayn bin Abdullah to shi Nu'ayn din kansa din ya musulunta amma ya koyar musulunci sa to sai ya ga wanne dabara zai yi ya tauda Umar bin Khattab daga wannan hanya da yake ya hana shi zuwa gidan manzo domin idan ya je gidan manzo ga Hamza suka haɗu to za a yi tare biyu biyu biyu wanne dabara zai ya hana shi to sai ya ga akwai kanwarsa shi Umar bin Fatima bintul Khattab da mijinta Sa'id bin Zaid duk sun musulunta amma shi Umar din bai sani ba sai ya ga da ya kyale shi ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallama ko gara ya bayyana masa musuluntan yar uwarsa musulun ta je ta kare akan yar uwarsa da kuma mijinta kada ya tafi manzo sallallahu alaihi wasallama shi kenan sai yake sai ya ce sai ya zurfi ya zurfi da dariya shi ne aibin Abdullah yake cewa yake Umar ai gida ake ba da gyarawa ba da gyara ma gida ba su gida zaka zaka zaka kace Muhammad sai kun ne da me kake nufi kenan da wannan magana sai yake inna inna uktata inna uktata wa zawjaha kan taba'a yace ai ma ƴar uwarka da mijinta kun karfi kuma na tun bar addini iyaye sun bar addini iyaye sun ya kamata ka je ku gyara ka dawo da dukkan hanya to nan kake zaka je ka kace Muhammad to kaga yayi dabara ya kauda daga wannan hanya saboda haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da wata fitina ta shafi manzo da gwara gaba cikin cikin gari to sun kauda wannan fitina ta kare a kan wasu daga cikin sai ya tune ya kama hanya zuwa gidan dan wasa Fatima bintu Khattab a tsace ya kumbura kamar zaki yana tafiya yana tafiya duk wanda ya ganki to ce inda litbil khattab yau da sha'a yau din nan ibnu kasab ko wani abin da yake da duk abu duk wanda ya same abin da yake ba lafiya duk wanda suka karo baya masa magana baya masa magana ya san yana cikin hali da yake kafi ya tara ta kofar gidan sai ya ji ana karatun qur'ani dama fafadin arab sai daga cikin da muka bayyana a jiya ana azabtar da su to shine malami Fatima bint Khattab da kuma ainihin mijinta Sa'id bin Zaid kamar da manzo yake a wancan lokaci idan wasu suka musulunta zai duba wani wanda ya dan dade a musulunci ya fahimci addini ko ya ya hada ya hada shi da shi wannan wanda ya san addini ya dinga karanta da sai ta yaji sai ta yaji to sai yaji yana karantarwa Fatima bint Khattab suratu Baha to ya tsaya ya dan saurara da ya saurara sai ya ya tuka kofa ya dinga duka kofar da karfi shi kana shi babba din arabi ya fito ya leka ta kulin kofa saboda ta kulin kofa in ka leka sai kana ganin mutum mutum baya ganin ka shike nan ya zo yake da Fatima binti binti Kaka ba kiyar ko Umar ko Umar ne fa Umar ne fa yaya ne za a yi shike nan sai ku ce sai ku kuka ka bani in ya kace ya kace ya kace in ya kace da ya kace dukkan karkwasa ya mayar da kanwarsa wadawa duk abin da ya san ne to da suka ci dudewa uwar bin Khattab sai ta ci kofar da karfin ta sai kalla kofar yana kalla kofar ita kuma Fatima bin Khattab abin da suke rike da shi na ayoyin Qur'ani sai ta kore shi a karkashin sunan ta nan take da wuri amma ya gani ya gani sai ya shigo to ya shigo yana shigowa sai ya masgaje ta ya ture ta sai ta ta garo a cikin jini har har goshin ta ya fara ainihin zubar da jini hukun dama mutum da sa'ir gurbe da ya tsira ya dade a wani lungu a cikin dan haka nan khabbati arab haka nan da yake jini ya zuba a jikin kan yana ta zuba a jikin kan a yar uwarsa sai jikin ta yake ya ji ya ji kunya kuma lokacin da ya mata haka haka nan ya tace ana ala dini muhammad wa amantu billahi wa amantu bi rasulihi in kataltani kataltani shahida nayi nayi imani da Allah nayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama in ka kace ni kuwa anan ka kace ni ina ce ni to ta haushi ta ga mata ta bayyana ta eh an musulunta da abin da zaka yi sai ki ce to ko ni ko abin da naga sun koyi to ta ce ni ba abin da na koyi ai na gani akwai abin da suka koyi abin da na ji kafin to su ga suna karanta shi ne sama yake masa ai kai musulunci ne mai najasa ne wannan magana Allah ne ba zan yi ba maka in har kana so in miƙa maka shi to ka gaban daki ka je ka wanka in ka samu karfi ka bari ka maka shi kenan sai ya sauko ya je ya ɗauko abin wanka ya shiga ban daki ne wanka ya shiga yake to shi kenan na sarkaka to in ko muna duk sai ta ce masa ai wannan ba zai wadatar ba sai in kai imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne ban daki shi kenan sai Umar bin Khattab yace ba ni in duba ba ni in duba shi ke nan sai mun gani ba tare da ya faɗi wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba sai ta mika masa da ta mika yana burgewa dama yana ɗaya daga cikin larabawa ta an waɗanda suke iya ta an gane saboda laraba galibin su kamar da muka bayyana dan sabu na bi galibin su da iya ainihin rubutu da iya karatu amma shi kuma yana cikin waɗanda suke iya rubutu da karatu da ya buɗe ko ya ga sura baha ne sai fara karantawa baha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was samawati ila ar-rahman 'ala al-arsh istawa har zuwa inda Allah yake cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri har zuwa wannan sai yace inna hada inna hada la min ahsan al-khalaq to wannan magana ne ya fi ne kyau to khabbab bin arab da wasu wannan muryar umar ya faɗa sai ya fito daga inda yake koyo sai ya fito yace wallahi ya umar inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace fa'arju an yakuna du'a'uhu laka yace umar na ji manzo fa yana addu'a kwanaki uku da suka shuɗe ina fata addu'an nan ya faɗa kanka kai ne zai same ka wannan addu'a na ji yana cewa Allah ya girmama wannan addini da musuluncan ɗaya daga cikin umarai ne wato Abu Jahal da kuma Umar bin Khattab shi kuma mijin naka dai yake fita duk da haka duk abin da yake Umar bin fara sai yake kullani ala Muhammad sai yake da Khattab da nuna ne inda shi Muhammad ne shi kana sai yana gidan kaza da kaza da kaza da kaza shi kana sai shi ya zo shi kaza sai sun kari inda manzo sallallahu alaihi wasallam ne yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya zo kofa daidai inda suke sai ya fuka kofa dama bawa sun wannan kofa din an tafi da abin bukal da bi ma'ana mai tsaron wannan kofa ya leka sai leka ya ga umar ta makasa ne da takwabin sa a rafi sai koma da sauri yake da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haza ya rasul ya rasulullah ibn khattab in ja'ana in ja'ana bi khairin abzalna lahu وإن جاءنا بشر قتلناه بسيفه إن الخير يزو من دشي جاء صاحب صاحب غني in kuma sharri ya zo mana da shi da wannan takwabin nan nasa da ya zo ya rage rataye da shi za mu kuɗi yanzu hamza dan karata san karne da takwabin da ya rataye ya zo da shi za mu kuɗi in sharri ya kawo sai mun zai da daga buɗe maka kofa da zai buɗe da ya buɗe hamza da ya buɗe kofar bai kula hamza ba kawai ya wuce gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya turkuta hawaye ya fara zubowa a idonsa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kulla da ƙarfi ya ce allahu akbar ya yi kafara dukkan sahabban da suke cikin gidan suka yi kabbara kabbaran da suka yi sai da duk maka suka ji wannan kabbara suka ce eh yau din nan wani abu ya aka fara shi ta kwanan bayan nan kwana bayan nan hamdu ya musulunta kada fa a ce umar ne kuma ya musulunta kuma labarin ya tabbata umar bin khattab shi ne ya musulunta radiyallahu ta'ala anhu kada kuma ta yana cikin waɗanda suke azabtar da masu ƙananan ƙarfi musulmai kamar yadda jiya muka yi bayani amma Allah ya zo ya arzuta shi da addinin musulunci kuma a manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-islamu yajibu ma qablahu duk abin da kai idan ka musulunta ya wuce to su wanda suka je habasha wadanda suka je habashan nan wanda muka bayyana su goma sha biyu maza da kuma su su mata to sai suka ji labarin cewa Umar da Hamza sun musulunta a wani kauli kenan shi kenan sai suka kawo a wani kauli kuma wa mushrikan makka ne gabaki ɗayan su gabaki ɗayan su suka musulunta wannan kauli malaman sira da dama sun san a baki wasu ma sun ce mawdu'i ne yana ɗaya daga cikin kirkire-kirkiren zanadika ko kuma jindikai yadda suka bada wannan tarihi a takaice suka ce manzo ne sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najm a cikin karatun da yake wa yake yi na cikin suratul najm a cikin wadannan ayoyi sai ya shigo da wasu ayoyi wanda ba ka cikin suratul najm din yace innal gharalikal kula fa inna shafa'ataha la turka ya shigar da wannan a ciki ma'ana gumakan mushrikan makka ke san su zai tabbata a lahira ma'ana za su ceci masu bauta musu a lahira da kuma mushrikan makkan suka ji wannan sai suka fadi gaba ki sai suka yi sujada suka ce ai shi kenan magana ya kare dama abin da muka nema abun ka kenan kake ka yarda gumakan nan suna za su amfani mu a lahira ga shi da kanka ka faɗa wannan sujadan nan da suka yi da shi ne labari ya yadu a kaunin wasu malaman tsira ya je habasha aka ce ai dukkan ƴan makka sun musulunta shi ne suka dawo amma wannan labari kirkira ne daga cikin kirkire-kirkiren zindikai domin bayan da za a yi manzo da Allah ya aiko shi da kadaita Allah da abauta wa Allah shi kadai sannan kuma ya je ya ce ceton gumaka za su amfana da dukiya sannan idan ba a manta ba karatun mu na jiya sun neme shi da a zo a yi gaba daidai yau abota wa Allah gobe abota wa gumaka yake in kuwa zai faɗi wannan magana me yasa a wancan karon yake an gane sannan kuma ayoyin Qur'ani da dama masu yawa suna tabbatar da wannan kusa ƙarya aka kirkira domin a bata sunan addini musulunci ba shi da asali kwata an gane ayoyi da dama yana tabbatar da haka daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bi yamin thumma laqata'na minhu al-wasil manzo kenan ne cikin da manzo zai dauko wani abin da baya cikin Qur'ani ya shigar da shi to za mu masa abin da za mu masa laqata'na minhu al-wasil ma'ana shi ma din za mu ga bayan sa kaga wannan yana nuna manzo ba zai shigo da wani abin da baya cikin Qur'ani ba an gane kuma ya zo da walau taqawwala alaina an gane sannan kuma a wata aya Allah subhanahu ta'ala yake cewa kul ma yakunu liya an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka gaya musu ni ba zan yi in canza qur'ani ko in kara wani abu akan kaina ba sai in Allah mun shigo da abu to waɗannan ayoyi da ayoyi da dama wanda ba lokacin da zamu faɗe su suna kallata wannan kusa magana dai na gaskiya shine kun ji labarin musulunta Hamza da Umar ne suka ce tun da Hamza da Umar sun musulunta to Makka ba za su iya azabtar da mu dawo gida shi ne suka dawo gida to da suka dawo gida kuma shikenan a da suka dawo gida muka ga Hamza da Umar sun musulunta kamar yadda suka samu labari amma su Qurayshawan Makka sun dauki wani salo salon da suka dauka shine sun haɗu sun haɗa kai su manya-manyan su dukkan mutumin da ba za su iya taɓa shi ba kamar shi Umar ko Hamza ko Banzo to sun haƙura ba za su taɓa su ba amma fa duk wanda yake na kurkusa ne na gida to za shi kun ga kenan gidan jiya ma'ana misali Umar da Hamza sun musulunta kai kuma musulmi ne iyayenka ga baki ɗayansu musulmai ne iyayen ka nan wani lokaci kake iya zuwa gunsu in ka je gunsu lokacin da ba hanta ba Umar za su gana maka azaba to wannan yasa suka tagar da ainihin suka tagar da ainihin sabon wani kuntatawa kuma ainihin sabon azaba kuma ana cikin haka da suka ga abin ba shi su mushrikan makka suka tura mutum ashirin da biyar an gane sama da mutanen da muka zana jiya su goma sha uku waɗanda suka tura su tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallama suka ƙara wasu manya manya suka zama su ashirin da biyar suka ce ku zo ku samu ainihin abu bali ku same shi in kuka same shi ku ce to lalle ne cikin ɗayan biyu ya gaya wa banu hashim da banu abdul mutallib shi ne ku sallama ku ba mu manzo sallallahu alaihi wasallama in kuwa ba haka ba za mu sa muku kafin ku ne dangin manzo musulman su da kafiran su sai ya ce to ya ci abu ya zo kace mushrikan makka yan makka da suka ga cewa ba za su iya taba manzo ba hamza ya musulunta umar ya musulunta suka ce to yanzu abin da suke bukata mu haɗu mu miƙa musu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma su sa mai su sa mu cikin takunkumi wannan takunkumi aikin da zai yi ba za yi auratayya da banu hashim ko banu abdul muttalib ba ba za yi cinikayya da su ba ba za su yi kayan su na siyarwa ba su kuma ba za su yi musu da komai ba ba za musu magana ba ba za musu sallama ba za a iya yanke hulɗa kusa kusa da su Abu Talib yake to kuna gani kuna gani dan dan uwanku kawai dan ya zabi addini da wasu gamsuwa da shi kawai mu zuba musu da sojar tattaki shi yawan mu mugun hashi da buƙatar da mu ne ga shi ga waɗanda ba dangi mu bane saboda mun bayyana tun da farko laraba su akan dangi an gane ko akan kabila su komai za su yi shi kenan gabaki ɗayan su suka haɗu cewa mun yadda su sa mana tafi kuɗi ba za mu yi tafi kuɗi suka haɗu suka yi shawara suka tura wakilinsu ya faɗa wa manya-manyan mushrikan maka mun haɗu musulmanmu da kafiranmu mu banu hashi da banu abdul mutallib ba za mu miƙa muku muhammad ba ku sa da kun kuma da za ku sa an gane a cikin su abu lahab ne kadai babu duk banu talib da banu banu abdul mutallib banu abdul mutallib da banu hashi duk suna cikin wannan haɗuwa ɗin amma abu lahab duk da yana cikin banu hashi ya kauce ya shiga cikin abokan gaban baya shi kenan aka sa musu takunkumi ba za a yadda a basu abinci ko a siyar musu ko a ji kayan ko a auratin da su komai da komai an gane ai wannan yasa suka kauce suka bar cikin garin maka suka koma kan zuwa cikin zaman duk wanda aka ga yana ya dauki abinci yana kai musu ko ruwa yana kai musu a boye to wannan hukunci da kuka kawai za ka yi kawai an gane to ba dan Allah ya sa Khadija mai dukiya ce ba ta tara dukiya ba da yunwa da matsala sai ya halaka amma Khadija ta tara dukiya yar kasuwa ta tana kasuwanci nau'o'in abinci nau'o'in nama abubuwa da dama ta cire kayan kasuwancin ta da dukiya ta cikin da kiyar da mutumai ta rike su ya sa mutum sallallahu alaihi wasallam har bayan rasuwarta yana jinjina mata akan wannan abu da lokacin da aka sa wa mutumai ta uku dukiyan masu dukiya daga cikin musulmai su ne suka rike duk da haka aka ce cikin gari ba za a yi mu'amala da kuma dole mu shiga cikin kushi an gane aka shiga cikin wannan kunci to da aka shiga cikin wannan kunci ana cikin wannan kunci sai suka ga a dole ne su waɗannan waɗanda suka zo din nan daga habaja to su koma habaja su ya fi musu sauki an gane sannan kuma dukkan akwai masu dukiya daga cikin musulmai amma ba su da yawa to amma duk dukiyar da baya karuwa amma kullum da ruwa yake dole ne su dinga raguwa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to ku ƙara komawa habasha idan kuka koma habasha a wannan lokaci kuwa a lokacin adadin mu ya ƙaru nauyin da yake kan masu kuɗi a a cikin mu ya rabu ko kuma kun tsira ta a cikin ku wannan shine sanadiyar zuwa hijira na habasha ta kashi na biyu an gane zuwa hijira na habasha kashi na farko ya kasance ne shekara biyar ba da misala a cikin a cikin watan rajab sannan dawowansu da muka yi bayani sakamakon labarin da suka ji na musulun da hamza da umar ya kasance ne a cikin watan shawwal idan sun je rajab da ba ramadan wata uku suka yi kawai a habata da suka ji labarin musulun da umar da hamza suka dawo ainihin makka bayan sun dawo a makka shekara na shida zuwa shekara na bakwai suka fita da wasu bayan su waɗannan da suka dawo ɗin suka haɗu da wasu suka ƙara komawa ainihin abada waɗannan da suka koma ga baki ɗayansu sun kai mazajensu tamanin da uku ne mata kuma ashirin da ɗaya an gane amma daga cikin su akwai waɗanda bayan sun fita a maka a wasu ƙauyuka suka haɗu da su suka wuce an gane shi ne saura zuwa habasha karo na biyu kenan maza tamanin da uku da kuma mata ashirin da daya amma a cikin su matan akwai waɗanda suke kara'i sunayen waɗannan maza su tamanin da uku su ne kamar haka akwai Ja'far bin Abi Talib akwai Usman bin Affan Amr bin Sa'id Abdullah bin Jahsh Ubaydullah bin Jahsh Qais bin Abdullah Mu'ayqin أبو حذيفة بن قتبة قتبة بن غزوان الزبير بن خويلد الأسود بن نوفل يزيد بن زمعة عمرو بن أمية سليم بن أمير مصعب بن أمير سويد بن سعد جهم بن قيس عمرو بن جهم خزيمة بن جهم عبد الروم بن أمير فراس بن نضر معمر بن الحارث بكر بن حارث سعيد بن عمرو سفيان بن معمر زاد بن سفيان جنادة بن سفيان شرهبيل بن حسنة عثمان بن ربيعة عبد الله بن حارث هشام بن عاص قيس بن حذافة أبو قيس بن الحارث عبد الله بن حذافة الحارث بن الحارث سليم بن عمرو السكران بن عمرو مالك بن زمعة حاتم بن عمرو سعد بن خولة أبو عبيدة بن الجراح سهيل بن بيضاء عمرو بن أبي بر عياض بن زهير عبد الرحمن بن عوف عامر بن أبي وقاص المطلب بن أزهر عبد الله بن مسعود المقدار بن أسود الحارث بن خالد عمرو بن عثمان أبو سلمة بن أسود شماس بن عثمان جبار بن سفيان عبد الله بن سفيان هشام بن أبي حذيفة سلمى بن هشام حياة بن أبي ربيعة معد بن عوف عثمان بن مسعود السائب بن عثمان وتدعو عثمان بن مسعود في سنة قدامة بن مسعود حافظ بن عمرو عبد الله بن مسعود محمد بن حافظ حطاب بن حارث سعيد بن حارث السائب بن حارث أمير بن رئاب محمية بن الجزاح معمر بن عبد الله قروة بن عبد العزة أدي بن نقلة النعمان بن أدي عامر بن ربيعة أبو صفراء بن أبي رهم عبد الله بن مقامة عبد الله بن صهيب عمرو بن الحارث عثمان بن عبد غنم سعيد بن عبد قيس الحارث بن عبد قيس waɗannan su ne maza su tamanin da uku waɗanda suka fita karo na biyu suka je ainihin hijira sai kuma matan su wanda muka ce su ashirin da ɗaya ne har da waɗanda aka haɗe da su daga cikin wasu ƙauyukan aka cikin mata sun haɗa da kar ku manta komai na addini ba a barin mata kar ku manta kuma shahidi na farko mace ce wacce ta fara shiga addinin musulunci mace ce mata su ne asma bin asma bin umay ruqayya bin rasulillah sallallahu alaihi wasallam tana cikin wanda suka yi na farko da kuma na biyu gaba daya fatima bin safwan umayma bin khalaf ama bin khalid ummu habiba bin abi sufyan baraka bin yasar ummu harmala bin abd al-aswad رملة بنت أبي أوف ريبة بنت الحارث عائشة بنت الحارث زينب بنت الحارث فاطمة بنت الحارث ولد فيها يا مسلمين أم سلمة wato matar manzo amma ga bani na aure ta Fatima bintul Muhammad Hasana Hasana wannan matar Junada Laila bintu Abi Khaytama Umm Kalthum bintu Sahal Sauda bintu Sab'a wannan Sauda ita ce matar manzo amma ga bani na aure ta Amra bintu Sa'ad Sadi Sukaiha bintu Yasar waɗannan su ne mata daga cikin waɗanda suka kaura hijira wato karo karo ainihin na biyu to lokacin da ainihin suka kaura habasha karo na biyu a shekara kusan na shida a lokacin da suka kaura habasha karo na biyu suka ga lalle akwai hatsari tunda waɗanda suka kaura suna da yawa kuma sun san akwai bakin da suka zo maka suka musulunta sai musulman maka suka ce abin da ya kamata mu samu wasu ƙwararru masu hankali masu ƙarfi masu dabara mu tura a bayan su mu je su samu sarkin habasha din sannan mu hada musu da rasuwa bride da dukiya mai yawa su je su ba wa sarkin habashan su ba wa fadawansa da mayakansa su dawo mana da waɗannan mutanen mu waɗanda suka fita shi ne suka aika wasu mutane guda biyu waɗanda suka aika su ne Amr bin As da kuma Abdullahi bin Rabi'a waɗannan su biyu suka hada suka hada ainihin suka tura su habasha suka hada musu da dukiya da cikin abin da suka ga sarkin habasha yana so suka tura musu suka nan suka je habasha da suka je habasha da farko dai suka gana da fadawarsa da mayakansa da wasu manya manya suka babba su cin hanci suka ce abin da muke bukata da su sarki za mu je mu nema akwai wasu yara wawaye marasa hankali sun bar addini iyayensu da kakanninsu kun shiga wani addinin da ba namu ba ba naku ba sun shigo kuma cikin kasar ku muna so ne mu yi wa sarki magana ya ba mu su kawai mu koma da gida ya kore su a kasar sa amma kada ku yarda sarki ya ce yana so ya gansu gabanin ya ba mu sun ga dabara ba saboda sun san in har za a kira musulmai su yi defending din kansu to har da gaba da ya rushe daga mun yi magana shi kenan ku ce to sarki ran sarki ya dade wannan magana da waɗannan suka yi gaskiya ne daidai ne a ɗau ɗan kwanci mutanen su a ba su koma da kawai suka ba su cin hanci suka rarraba musu kuɗi sai wace gari da sassafe amr bin rabi'a abdullahi bin rabi'a da kuma amr bin az suka shigo bada sun haɗa baki da fadawa da kristuwar shirai da manya gaba ɗaya suka ce ayyuhal malik inna fi ardika سفهاء هاجروا دين آبائهم وأجدادهم لم يدخلوا في دينك ولا في ديننا فسلمهم إلينا فكتب يا كي سرتي لن سرتي لدك akwai wasu yara wawaye marasa hankali a ƙasarka sun shigo sun bar addini iyayensu kuma sun ki shiga addini ba kun ga kenan suna son su hada su kenan to hada su da sarki sai mika mana su mu mayar da su shi kenan sai saraku abin nan fadawansa da waziransa suka ce eh wannan abin da suka bada gaskiya ne yace inna qaumahum a'lamuhum minna mutanen su sun fi mu sanin su ka mika musu kawai su koma da su sai sarki annajashi yayi tuki yake sarauta ba nake yi an taba ganin sarki ne yin sarauta ya yanke hukunci kai tsaye a yi hukunci tsakanin wane da wane ba tare da an kira an ji maganar kowanne daga cikin su ba an taba yin haka kamar yadda na ji maganar su sai na kira su na ji su ma maganar tsaye kuma haka yake shikenan annajashi sai ya tura mutanen sa ya ce ku kira mu su gaba ki ɗayan su da su suka tafi da suka taho ummu salma da kanta take bada wannan labari tana cikin wannan ayar kamar da muka faɗi sunaye tace muka shigo bada sarki ba mu san me zai faru a gare mu ba muna shigowa sai muka ga amru bin a muka ga abdullahi bin rabi'a ya ce sai muka san me abin da ya faru sai sarki ya ce mana wane ne shugaban wane ne shugaban ku ummu salma ta ce dama mun haɗu mun haɗa kai mun shi idan sarki ya ya buga shi ke gaban mu mu nuna Ja'far bin Abi Talib ya ji kowa iya magana shi zai kare mu mun haɗu a kan haka mun ga cewa akwai Usman bin Affan kamar da muka bayyana amma suka wace shi Ja'far bin Abi Talib saboda kowa da ranarsa kowa da irin aikin da ya dace wata ce mun haɗu a kan haka sarki yana cewa wane ne shugaban ku sai muka nuna Ja'far bin Abi Talib shi kenan sarki sai ya ce يقول يا سيد هذه القافلة هل تعرف هذين الرجلين shugaban wannan ayar ta san waɗannan mutane guda biyu sai ya ce ari kuma na san su haza amr bin as wa haza abdullahi bin yake yake da amr bin as kamar mai da abin da ta faɗa kaga wannan yake da mu kamar mai da ita nan ya yi shiru ya ce ta maimaita in ka bada ita abin da na gaya maka ne ya a maimaita waɗannan samari ne kaza da kaza da kaza sun bar addini iyaye ne ba su shiga addini waye waye barbara ya barbara ka gaba ya ce ya ce to kai kuma ya gaskiya wannan magana ne abin da suka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ne za ka fahimta ya fahimta a cikin da ya ce ayyuhal malik ya ce ya kai sarki كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام yake mun kasance mutane ne na muna cikin burin jani muna bauta wa gumaka wani akul mai yita wani akul fawahita yake muna cin matakin dabbobi muna aikata munanan ayyuka wani tsawon aha muna yanke zubuta ba daga yaƙi a cikin a cikin wani tsibin jawar ba ma kyautata wa makwabtanmu ويأكل منا القوي الضعيف ما يكفي ده السم يكي كل يكي سم يرولي فكنا على ذلك منا لن أتسم ونا حالي حتى بعث الله إلينا رسولا sai Allah ya aiko mana da manzo minna wannan manzon kuma a cikin mu yake na arifu na arifu nasabahu mun san nasabarsa wa sidqahu da gaskiyarsa wa amanatahu da amanarsa وأضافه لكم كان كذا فدعانا إلى الله لنوحد يكرا يكرا مسوى الله دم كأي داكي ونعبده مبوتا مسا ونخلع ونخلع ما كنا نعبده نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ودينا أبين دمودة إلى يوم متي بوتاوا daga zuwa su da kuma gumata mu daina bauta musu وأمرنا بالصلاة وأمرنا بصدق الحديث يوم الشيم دين جسيا أتيم جنر وأداء الأمانة يوم الشيم دباد أمانة وسيلة الرجل يجي يوم الشيم دباد الزمشا وحسن الزوار يوم الشيم دا كوتكا ومقفتا والكف عن المعارف يوم الشيم دا ولم أيك هرمتتو والجماع يوم الشيم دا يهنا مو زبد عينك الجميل والعالى عن الفوائد يعلم في أيك ملكا شو الفاتح وقول الزور يعلم وقول الزور يعلم بدل زور إلا وأكل مال يسير يعلم شيء جوت يرملايا وقذف الموسنات يعلم جوفا ما تاكر تكفو وأمرنا أن نعبد الله وحده يوم القيامة بوتا وألا تشعي لا شريك لا شريك له لا يشرك في شيئا كرمي تاريا لكي تقومي وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم أم سلمة تقول وأشد أشياء هي كده يا مس أبو بوا دشامة ولا أجيب مسلمتي جبال إبراهيم أي كذا شو كان سيقول sai annaja cutar su sai yake hal ma aka limma ja a bibi shay'un fa takra alayya daga cikin abubuwan da wannan manzon da aka aiko muku yazo da shi kana da wani abin da za ka karanta karanta ne da shi sai yace eh sai ku karanta sai ku bismillahir rahmanir rahim ta ta ya ain qad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا har zuwa inda yake cewa wajen kurfin kitabi maryam wajen kurfin kitabi maryam ya karasa har zuwa inda yake cewa fahamalatu fan tabadar ihi makanan kafiya har zuwa inda yake cewa qala inni qala inni abdullah atani alkitab atani alkitab وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا yake sadaka Allah azim sai na tashi yana karantawa yana kuka yana karantawa yana karantawa yana kuka saboda shi tarihin Maryam da aka bayar saboda shi na tashi suna jin addinin Kirista ne tarihin da Qur'ani ya bayar a cikin suratu Maryam daidai yake da tarihin da ya karanta a cikin Injila sai wai Ja'far bin Abi Talib yace wallahi inna hadha wa ma ja'a bihi fi sabr Maryam la yakhrujani min misati wahida yace wannan abin da ya karanta da abin da Isa dan Maryam ya zo da shi suna fita a a haske ko fitila daya ma'ana abu ɗaya suke ma'ana Allah ne suke aiko a nan su sun zo da sharri kuma a yi alkhairi suka kawo sai na jaji in yi musulunta na jaji in musulunta ita nan sai ya tura kan amir bin as da abdullahi bin rabi'a sun tura idanu suna karkarwa suna tsorata sun ji sarki ya gamsu da abin da jafar bin talib jafar bin abi talib ya faɗa har ya tarbi a cikin musulunci su abin da suke ma mata yanzu su suke lafiya kawai ba magana wai a basu musulmai a cikin su ba suna ganin cewa sarkin ma zai ce da ba da wansu ku kama su ku je ku kashe su waɗannan ba su da abu ita na kai na gaji ya juya kansu ya ce wallahi la nufluhum ilaykum wa wallahi innahum la fi amanin fi ardi yace ba zan mika muku su ba suna nan cikin amana cikin kwanciyar hankali a cikin kasa ba yake ku fice ku bar mu fada ya kore ku sun fara tafiya yake a a ku tsaya ku karbi abubuwan ku da kuma kawo ba ma ba yake duk ku fito musu da hadi hadiyoyi da kyautu suka da kuma kawo duk ku fito musu aka fito musu da shi aka watsa musu aka su koma kenan sai suka kai da shi juya wannan shi ne kissar abin da ya kasance tsakanin musulmai da shi kuma da gashi na gashi ya shiga a cikin musulunci shi kansa na gashi yana da wasu tarihi masu masu ɗan yawa amma da shi yanzu muna kan tarihi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama tarihin sa wanda yake da alaka da tarihi mai gashi ne ka fara domin kada mu bar mu ne to haka nan suka yi zaman su a cikin kasar habasha cikin kwanciyar hankali har wasu daga cikin su aka yi musu haihuwa an gane ai aka samu wasu daga cikin su aka haifa musu yara daga kasar habasha waɗanda kuwa aka haifa musu yara daga ciki su ne abu abu hudaifa an haifa masa yaro ya sawa sunan yaro ya sa masa muhammad sunan manzo sallallahu alaihi wasallam haka Ja'far bin Abi Talib an yi masa haihuwa a Habasha ya sa wa yaro suna Abdullah wato Abdullahi bin Ja'far sai Sa'id bin Khalid shi ma anan aka haife shi Habasha sai Abdullahi bin Mutallib al-Mutallib shi ma an masa haihuwa ya sa suna Abdullah sai Musa bin Harith shi ma Musa dan Harith ana ta haife shi sai ne bin Abi Salma Abu Salma wato mijin ummu salma gabanin manzo ya aure ta ummu salma ta haihu a habasha aka sa wa sunan aka sa wa ya ɗaki aka sa mata suna zainab sai kuma a wani kauli rukayya yar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma ta aika wa usman bin affan a ya a habasha akwai wasu manyan zakaru a habasha to irin waɗannan zakaru ne wata ran yaron yana zaune sai ya zo ya soki idan yaron shi kuma Allah sai Allah ya wa yaron shi a wani wata riwaya da suka bayar to ana nan su waɗannan guda ashirin da ɗaya mata tamanin da uku maza wanda wannan labari da muka muka bayar ya kasance tsakanin da sarkin habasha suna nan suke zaman su a nan habasha lafin lafiya cikin kwanciyar hankali a lokacin da wani sarki ya kokari kawo wa sarkin habasha wanda yake mace su hari wanda yake gaji musulunci suka taru suka roƙi Allah sarkin habasha ya fita da sojojinsa ya gama da abokan gabansa ya ci gaba da aikin sarautarsa to sai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa madina da suka ji labarin manzo ya bada umarni a yi hijira zuwa madina wasu su suka dawo madina din an gane waɗanda suka dawo madina su talatin da uku ne maza sannan kuma su takwas ne mata a bisa abin da malaman sira suka rubuta amma a binciken da na yi na samu maza sunayen maza guda ashirin da biyu waɗanda suka dawo ma'ana daga cikin ashirin da uku da suka bara a talatin da uku da suka bara na samu sunaye ashirin da biyu a cikin kuma mata takwas da suka bara na samu sunayen mata shida ma'ana waɗanda suka dawo madina waɗannan kuwa sun hada da asma binti umai sun hada da Usman bin Affan na farko sai Abu Hudayfa bin Utba sai Abdullahi bin Jash sai wasu wasiri Bazwan sai Zubair bin Awwam sai Musa bin Umair sai Bilal bin Umair sai Abdurrahman bin Auf sai Abdullahi bin Mas'ud Al-Miqdar bin Aswad Abu Salma bin Abdul Aswad Shammas bin Usman Salma bin Hisham wannan da ya zo mutanen su suka hana shi hijira zuwa Madina suka tare shi bai samu ya yi hijira zuwa Madina ba sai bayan yakin kanta shi Salma bin Hisham sai Ammar bin Yasir a kauyen waɗanda suke cewa yayi hijira zuwa Habasha wasu malaman sira suna cewa bai yi hijira ba Ma'asa bin Awf Usman bin Mas'ud As-Sa'id wato dan gidan Usman bin Mas'ud Hunayf bin Hudafa Hisham bin As shi ma aka hana shi hijira zuwa Madina sai bayan yakin Kanda sai samu ya gudu sai Amir bin Rabi'a sai Abdullahi bin Makrama sai Abdullahi bin Sahal shi ma aka hana shi hijira zuwa Madina sai lokacin da mushrikai za su fita su je yakin badar ya shiga cikin su ya fita da suka je badar ya koma cikin musulmai ya yaki ya yaki su mushrikai din wato shi Abdullahi bin Sa'd sai Abu Sabra bin Abi Ruh sai Al-Sakran bin Amr sai Sa'd bin Khawla sai Abu Ubaida bin Jarrah sai Amr bin Harith sai Suhail bin Baida Umar bin Abi Sarr Suwai Suwaid bin Sa'd wadannan su ne maza wanda suka dawo kenan lokacin da manzon ba da umarni a yi hijira zuwa Madina suka dawo wasu su kuma suka wuce kuma Madina har yanzu matan su kuma Ruqayya bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sa'ala bint Sa'al Umm Salma Layla bint Abi Qaisama Umm Karsun bint Sa'al sai Sauda bint Saba waɗannan su ne suka dawo Madina a lokacin da manzo ba da umarni a kaura zuwa ga ainihin wato Madina bayan ga wannan kuma a lokacin da a lokacin da su waɗannan mutane suka tafi hijira karo na biyu zuwa habasha kamar yadda muka bayyana aka sawa musulmai abu abu banu hashim da banu abdul mutallib musulman su da kafirin aka sa musu takunkumi kamar da muka bayyana suka kasance cikin wannan takunkumi har zuwa shekara uku suna cikin wannan hali an gane suna cikin ainihin wannan hali to daga wannan lokaci ne aka samu wasu wasu aka samu su biyar suka ce to ya kamata mu haɗa baki mu zo mu warware wannan abin da aka rubuta an gane takarda aka rubuta aka ce an yanke hulɗa da banu hajji da banu abdul mutallib wanda ya rubuta takardar sunan sai ikrama bin amir yana kama rubuta wannan takarda hannunsa ya ce Allah ya kunye ya kamar da ainihin hannunsa ya daina ainihin amfani daga nan sai aka samu wani isan bin amir ya je ya samu suhair bin abi umayya suhair bin abi umayya din nan dan gidan gaggon manzo ne mai suna atika bintul musallif kamar da ta gabata a ka'imar gaggoninsa sai ya samu suhair bin abi umayya ya ce suhair ya ce sai din nan ka san dangantakan gaggonu haji da kuma bani abu musallif da manzo sallallahu alaihi wasallam kafiri amma ba dukan su ba musulmai bane yaya za mu zuba ido muna ci muna sha muna sanya tufafi muna shan ruwa sannan kuma bani haji da bani abu musallif ba a ba a ba su abinci ba a ba su abin sha ba a cinikayya da su ba a cikin kayan su ba a auratayya da su kana gani su haira haka zai kasance sai ka ce ba ba a kunka daga ciki sai ya ce mata to nema mun wani bayan ni ka nema mun wanda za mu wani aiki zo mu tawa ya su je an cire wannan takarda na zalunci na takunkumi da aka rubuta an yaga an fitar da bunu hasin da bunu asu musallin cikin wannan takunkumi sai ya ce to gani gani ni ne mutum da an gane sai ya wuce shi su hayin din shi da samun din jini alif sai ya wuce ya je ya samu almutin bin adi ya samu mutin sai ya ci ya ce wa masa sai kai mutin an san ka kai mutum ne mai kyautatawa mai kirki yau da shi kana gani za mu bar banu hakim da bin abdul mutallib za su halaka dan kawai sun zaci addinin da suka dama suna yi mu muna ci muna sha suna cikin hari sai ya ce to me ma mun wani wanda za mu wannan aiki da shi sai ya ce ga zuhair zuhair shi ma ya ya gamsu sai ya wuce wajen abul bukkuri bin hisham shi ma ya ziga abul bukkuri ya ya samu farko muhajir da bin abdul mutallib su halaka muna nan sai ya ce nema mun wani wanda za mu yi wannan aiki ya ce akwai mutum guda ne ya gamsu ya ce zai yi wannan tawaye kai sai ya wuce wajen zama bin aswad shi ma zama bin aswad ya ce ka nema mun wani sai ya ce a tare da kai akwai ni akwai zuhair akwai al-mutim akwai abul fakturi akwai sam'a duk waɗannan suna tare da shi in har za ki ya to shi kana za mu aika da gobe mu fita da sassafe wajen daji kawo zuhair yake zan fara magana in ne magana ɗaya bayan ɗaya ku goya muku aya mun tawaye ne an shirya wannan takarda da aka rubuta aka aka sa shi cikin ɗakin kaba an yayya ta shi banu abdul mutallib da banu hakim sun fice a cikin mutum Buhari yana zuwa ɗakin kaba duk sun haɗa baki ɗaya yana can ɗaya yana can ɗaya yana can ɗaya yana can sai Buhari ya gama da wajen sa sai ta ci sai ce wallahi wallahi la la narfa bi hadha al-hukm alladhi كتبته يد إكرمة فوالله لنخرجن هذه الصحيفة ولنمزقنها قطعة قطعة شكرا كان في بايا بالوانا مجانا sai idan bin alim yake sadakta ya zuhair abin da zuhair ka faɗa gaskiya ne in ba zalunci ba ya muna ci muna sha mu hana banu hashi da banu abu mutallin shi da sa wannan ba zai yi ba sai can almutin bin abi yake gaskiya kuke yi zuhair bin sham abin da kuka faɗa shawara kuke yi ne za a cire wannan takarda kawai a yin ga mu ba bai ta ba can abu da kuri shi kuma yazo yake wai wa ma ya rubuta wannan takarda tukuna wai wa ma ya rubuta wannan takarda yanzu ya da faɗi da yake abu ko ya kai shi kenan can shi kuma zan a yanzu yake to ni zan yanzu in aka nuna mu gun da yake zan fito da shi abu jahil yana nan sai tashi wallahi yace wallahi inna hada inna hada la amrun ujli alayhi yace wannan plan aka hada cikin dare plan aka hada yace in ba hada baki ba ya zai ayi wannan wadannan suka hasu suka yi tawaye suka hau dutse suka turo wannan takardar dama kafin a turo manzo ya gaya wa abu dalib ya ce in sun je sun ciye in suka je za su ciye su ba za su samu ba za su samu abin da suka rubuta na zalunci ba illa abin da suka rubuta na farko jisiri kan labun ma shi kaɗai za su tsara sauran kasa ya ce abu dalib ya gaya su ce dan dan uwana ya ce ba za ku samu komai ba a cikin wannan takarda sai jisiri kan labun ma haka kuma da aka fitar ya ka da duk wannan rubuce rubucen da suke mun yi yarjejeniya mu wane da wane da wane mun yi yanke hulɗa da banu haji da banu abu da kanne sai sun miƙa mana muhammad duk waɗannan duk babu abin da ya rage kawai duk ne kawai an gane to a nan ne aka warware wannan sahifa ko kuma wannan abu da aka rubuta na zalunci na takunkumin nan da aka samu a nan ne aka zo aka yanke hulɗa aka yin aka cire banu hatim da banu abdul mutallib cikin wannan takunkumi aka dawo ana auratayya ana jiƙayya ana komai ainihin da su to idan muna da ɗan lokaci za mu karasa da fitta ta rukana fitta ta rukana rukana mutum ne wanda yake sarkin kokuwa wanda ake ji da shi wajen kokuwa shi kenan bayan waɗannan rikice-rikice sun faru manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya zo yana wani farkaɗe farkaɗe yana jiji da kai yana cicciyawa wai shi ne sarkin kokowa shi nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rukaya ya rukana sai rukana ya ce rabaita na'am ya ce haka yace kai ne sun cin kokowa yace eh ni ne sun cin kokowa na ta da wani na ta da wani na ta da wani yace idan muka yi kokowa da kai na kayan take za ka yi imani da abin da nake da shi saboda shi da awa zuwa musulunci ana yi wa mutum da irin sana'a an gane in ka samu mutum ta hanyar sana'arsa za ka kira shi zuwa ga abin da musulunci yace in na kayan da kai a kokowa za ka yi imani da za ka yi imani da ni yace kin ci kuwa tun da nake ba taɓa kayar da ba a fito hikima ya dinga kira shi kenan duk ƙwarai da samari da waye duk suna nan a shi kenan sai ya zo a buɗe yana zuwa a buɗe a hannunsa na hagu manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi shi da ya tafi shi kawai sai ya cilla shi sama sai ga shi a ba sallallahu alaihi wasallama farzo jari ne ba wanda ya kai shi ga zai zo irin abin da yi a cikin yakin kuma za mu yi bayani sa an gane yana zuwa ido ne da haɓar su nuna kashin kasa amma shi kanka gurgo ne sai kawai rukana ya ga kansu ya gan shi a kafa kai taba ganin an kayi da shi ba sai ce an yi an sake sai an sake wannan ya aka yi waye waye da ya zafuro ya tashi ya ya ya ya sake shi da shi kuma da murgar da shi sai mutane suka ce mata kai mutana ba za ka iya kokuwa da shi ba tun da ka fadi so ɗaya me zai hana ka fadi so biyu ko so uku har so goma ma tun da ka fadi so ɗaya shi kanan sai ya ce manzo ya ce mata rukana a bar maganar kokuwa maganar kokuwa ya kare ya ce ka ga wancan bishiyar ya ce eh tun da aka yi ta kaga ta bar wajen da take idan na kira ta na ce ya ta gara ta hali da ba za ta yi mani da ni ya ce kirki ne kuwa shi ta na sai ce ya ce an yake ta shagara ta alai ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan jishna ki ta so ki zo ku bai shi Allah sallallahu alaihi wasallam kun fi shi ne ku ko jaruka ne yana gani jaru shirkan maka suna gani yan kallon wannan ku ko kowa suna nan suna kallon wannan jishiya ta kudu ta taso tana zuwa ta taso tana zuwa sai da ta zo ta zo gaban mai kusa da zai fasama kan ta tsaya kowa ya tsaya yana mamaki sai ce to rukana kuma ya alkawarin ya alkawarin da ya alkawarin da kai mun ka yi mun alkawari na kayar da kai ba za ka yi imani ba ka yi imani ba kuma ta ce na kira shi nan ta taso ta zo za ka yi imani to yaya kuma wannan alkawarin ya ce haza kun Allah ya kaji gadi ne wannan kawai kai gadi ko ai akwai matsafa ma da yawa shi kenan duk sai aka wace a wannan wajen wannan yana ɗaya daga cikin mujizojin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam gurzo ne kuma jarumi ne to za mu tsaya nan insha Allah subhanahu wa ta'ala gobe muna ɗauke da kissa ta Isra wal Mi'raj insha Allah bayan mun gama wasu abubuwa waɗanda suka faru da manzon al-Isra wal Mi'raj to za mu shiga bayanin al-Isra wal Mi'raj insha Allah za mu kara tashi a gobe izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi yana cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh